الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wannan yammaci ranar juma'a talatin ga watan shida miladiya dubu biyu da shida wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan juma'atan akhira na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da ashirin da bakwai muke tare da yan uwa musulmai za mu tunatar abin da ya sauƙaƙa a wannan yammaci a kofar gidan mala a asali dai abin da muka so mu yi bayani a kai muna so mu yi bayani ne akan fassarar wata aya guda ɗaya a cikin ƙwani saboda bukatan wannan al'umma da fassara wannan aya amma lokacin muna gani ba zai wadatar da mu ba kasancewar akwai hadiri to kada mu fara kuma ba mu karasa ba ayar kuwa ta da muke so mu fassara ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin fassaran wannan aya ana bukatanta a wannan yanayi da ake ciki amma a gaskiya lokacin da muke hanga ba zai ishe mu ba za mu mayar da lakcan mu don zuwa bayani akan ukuwa islamiyya yan uwantaka a musulunci ukuwa islamiyya yan uwantaka a musulunci asasi ne daga addinin musulunci saboda aqida ce da ke karkashin لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم karkashin wannan aƙida musulmi yake yakan kafirai saboda kare lafiyar 'yan uwansa musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muhimmancin wannan a cikin ƙur'ani a ayoyi masu yawa da kuma salo daban-daban wasu lokuta Allah subhanahu ta'ala domin ya tabbatar mana da ‘yan uwantaka da ke tsakanin mu musulmai zai tabbatar mana da haka ta hanyar tabbatar mana da kiyayya da ya dace mu nunawa abokanan gabanmu makiyanmu kafirai ko in ce yahudu da nasara wasu lokuta kuma Allah subhanahu ta'ala yakan iya nuna ukuwa islamiyya din tsurarta ba tare da ya hada ta da bayyana gaba da kiyayya ga makiyanmu yahudu da nasara ba wani lokaci kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya ware bayani na musamman akan ukuwa islamiyya daga cikin wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da ‘yan uwantaka a musulunci ta hanyar aƙida ta albara walwala kalmomin da suka zo a cikin ƙur'ani waɗanda suka tabbatar da kalimar shahada kalimar la ilaha illallah wannan kalima tana tabbatar mana da ‘yan uwantaka ne na musulunci ta hanyoyi masu yawan gaske hanya na farko a duk lokacin da mutum ya ce la ilaha wannan shi ne malamai suke kiransa da bara'a bara'an nan kuwa shi ne kau da duk wani abin bauta tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala daga bisani kuma kulla gaba da duk wanda baya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da aka ce illallahu wannan kuma tabbatar da tabbatar da bauta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala daga bisani duk wanda ya tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala ko yake bauta wa Allah a kaunace shi ya zama to dan uwa hanya na biyu shine dukkan mutumin da ya furta wannan kalima la ilaha illallah to wannan mutum ya zamanto dan uwa ya shiga karkashin dan uwantaka na musulunci ko ma wanda irin launi ne da shi ko ma wanda irin jinsiya ne da shi ko a ina yake ko a wanda lungu ya fita wanda kuwa bai furta wannan kalima ya kuma aikata abin da kalimar ta ba da umarni a aikata ba ko ciki dai aka fito da shi a wannan lokaci shi ba dan uwa bane to kenan wannan kalima la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana tabbatar mana da yan uwantaka ne da musulunci duk wanda ya faɗi wannan kalima dan uwanmu ne sannan kuma wanda ya kisa dan wannan kalima abu abokin gabanmu ne hatta koma wanne irin dangantaka ne na yan uwantaka na jini ya hada tsakaninmu da da shi domin haka ne Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da yan uwantaka na musulunci gargashin kalimar da da ita ne ake shiga cikin addinin musulunci sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kulla yan uwantaka na musulunci kamar yadda muka bayyana daga baya ta hanyar idan ya nuna mana waɗanda ya kamata mu yi gaba da su waɗanda ba alaƙa tsakaninmu yahudu da nasara ko kuma kafirai sai ya dawo ya tabbatar mana yan uwanmu abokanan hulɗarmu su ne waɗanda suke musulmai waɗannan ayoyi su ma sun zo da yawa a cikin ƙur'ani daga cikin su Allah subhanahu wata'ala yake cewa لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه a wannan aya Allah subhanahu wataala yace san san mumini baya rike baya rike kafiri ko muminai ba sa rike kafirai abokanan hulda abokanan kauna wa man yaf'al zalika yace duk wanda ya aikata haka fa laysa min Allah fi shay shi ba komai bane ma'ana baya cikin addinin musulunci daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd yace ya ku wadanda suke imani kada ku riki yahudu da nasara abokanan kauna kada ku rike su abun so kada ku so su ba'dhum awliya ba'd su ne za su kasance masoya a tsakanin su ma'ana yahudawa su so junansu nasara su ma su so junansu saboda anan ba'dhum awliya'u ba'd ya zo abinda malaman balaga suke kiransa a lafwan nashr ne wanda aka hada shi a guguda saboda wasu ayoyi sun zo sun nuna mana yahudu da nasara din su kan kansu ba sa jituwa wa qalat yahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahudu ala shay wannan yana nuna ba'dhum awliya'u ba'd shine ba'dul yahud awliya'u li ba'dihim بعض النصارى أولياء لبعضهم معنى يهود سفوجون مكونة جونا سنة نصارى سوما مكونة جونا سنة مجالي سوما كونة سكي وجونا سنة mu kada mu kaunace su kada mu so su sai Allah subhanahu ta'ala bayan ya nuna haka sai can gaba sai ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu tunda ya nuna mana waɗanda waɗanda suka muka suka zamanto wajibi mu yi musu bara'a mu kulla adawa da kiyayya tsakanin mu da su sannan kamar mai tambaya ne yake tambaya yace to ya Allah subhanahu wataala ka hana mu mu so yahudu da nasara to wa kenan kake so mu hada kauna da soyayya tsakanin mu da su sai Allah yace innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu Allah subhanahu wataala sai ya hada abubuwa guda uku waɗanda ya cancanta ku kauna ku hada hulɗa da su na farko shi ne Allah subhanahu wataala na biyu manzon Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku kuma shi ne ce wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un waɗanda suke imani musulmai ƴan uwanku mumunai ƴan uwanku su za ku su za ku kauna bayan kun kaunaci Allah da manzonsa daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal mu'minuna والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمني مزنسو دماتنسو مسوين جوناني مكونة جوناني أو تعالى الله سبحانه وتعالى يكي سوى يكي سوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أولا آية الله سبحانه وتعالى باين يا كرام من أبايا ياتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا يتي يا قوموا مني يتي قيركوا بحبل الله جميعا شين لا إله إلا الله Muhammadu Rasulullah ko kuma ku yi riko da addinin musulunci ya kasance addinin musulunci shine dalilin da zai zamanto zai hada ku gaba daya sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana rashin riko da addinin musulunci ko rashin sanin muhimmancin kalimatu shahada la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yakan iya jefa mutum cikin halaka yace wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum adaa ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wataala ya muku a lokacin da kuka kasance makiyan juna wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum adaan fa'allafa baina qulubikum yazo ya hada soyayya da kauna tsakanin zukatanku alhali gabanin musulunci kuna kin juna fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zamanto ƴan uwa da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku sai yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuna dabda fadawa ramin wuta fa ankazakum minha sai ya kubutar da ku ya yantar da ku ya kiyaye ku daga fadawa cikin wannan ramin wuta kaga wannan aya abin da take tabbatar mana a shine ƴan uwantaka na musulmi musulmai su haɗe su zamanto ƴan uwa masoyan juna makaunatan juna idan kuwa ba su aikata haka ba suna dabda ko suna bakin wani katon rami ne na wuta wanda za su zo su fada ciki da gabanin musulunci ya zo musu suna dabda fadawa musulunci ya zo ya hada yankuwantaka tsakaninsu bayan musulunci ya zo ma idan yankuwantakan nan da musulunci ya karantar ba za a dawo a kulla ba to za a dawo gidan jiya a zo bakin wannan kasuwar ramin wanda wuta ne a ciki a zo a fada a ciki a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum mu'minai ya kawo innama adatu qasr mu'minai su yan uwa ne su ne kadai yan uwa ma'ana mu'minai a junan su ne kawai suke kasance yan uwa wani ba zai shigo cikin su ba har ne ba zai shigo cikin musulmai ya hade shi ma ya zama to dan uwa ba innama ya kawo innama ya fi mumunai su ne kadai yan uwan juna fa aslihu baina akawaikum to ku gyara yan uwan nan naku ko ku gyara tsakanin yan uwanku guda biyu waɗanda suke faɗa da juna ko kuma ba sa jituwa yace wattaqullaha la'allakum turhamun yake ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai hada ku da rahamarsa da sauran ayoyi da yawa a cikin Qur'ani waɗanda suke hada ƴan uwantaka tsakanin musulmai waɗannan ayoyi idan muka duba su da wasu ma waɗanda ba mu samu lokacin da za mu karanta su ba za mu ga cewa kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya faɗi wannan kalima ya shiga cikin wannan da'ira na yan uwantaka abin da zai tabbatar da haka kissa ta Usama Usama bin Zaid Usama bin Zaid kowa ya san kissarsa na lokacin da ya ji bayan wanda yake cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yana gudu yana gudu ya bi bayan shi ya fille masa kai daga bisani ne ya kasance da ya zo kun manzo sallallahu alaihi sallama an ba shi labarin abin da ya aikata sai ya kira shi sai ya ce akataltahu akataltahu ya usama wa kad qala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ka kace shi ya ce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah Usama yayi shiru bai magana ba ya kara ce masa manzo sallallahu alaihi wasallama aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah bayan ya ce la ilaha illallah kuma ka kashe shi a ƙarshe ya ga ba uzurin da zai iya bayarwa sai ya ce ya rasulullah innama qalaha khashyatan min al-maut aw khawfan min al-maut ya faɗi wannan kalima ne ba saboda saboda tsoron mutuwa ya gani da zararren takobi ne in bai faɗi kalmar ba zan sare shi yasa ya faɗa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a shaqaqta qalbahu fa ta'rifa zalik saka zuciyarsa kai ka leka zuciyar ka ga ya faɗi wannan kalima ne saboda tsoron mutuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ma za tasna bi la ilaha illallah la ilaha illallah din nan da ya faɗa ina za ta tashi ina za ka sa wannan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah din nan da ya faɗa ina za ka sa shi tun da ka kaje Usama bin Zaid yake cewa wa wajidtu an lam aslim nayi buri a lokacin da ma ni ba musulmi bane abin da yake nufi in shi ba musulmi bane a lokacin to sabon musulunci kawai zai shiga wanda ya shiga musulunci saboda abin da ya aikata na baya musulunci ya rusa shi yasa yayi buri da ma shi ba musulmi bane yayi haka to wannan zai tabbatar da cewa wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ya faɗi ya faɗi wannan kalma ya huta ta kunna gaba da shi ko cire shi a cikin a cikin ɗan uwantaka na musulmi wani abu ne wanda yake da wahalan gaske kuma yake da hatsari ba abu ne karami za ka fitar da musulmi wanda yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah a da'ira ta musulunci ba sai usman dan kodiyo a muqaddimar sa ta ihya sunna wa ikhma wa ikhmad bidya yake cewa yake cewa yake cewa wa iyyaka wa iyyaka an tu'ati ahla la ilaha illallah ka guji ka tsoraci kulla gaba da adawa da waɗanda suke suka ce la ilaha illallah waɗanda suke musulmai suka faɗi wannan kalima yace kan guji kullu adawa da su har ya kawo tawafi wasu dokoki wanda sai da waɗannan dokoki tukuna za ka kulla adawa da adawa da ɗan uwanka musulmi waɗannan dokokin da ya kawo yace musulmi ɗan uwanka musulmi ne dan ya bar musahabi ba za ka hada adawa da shi ba dan ya bar sunna ba za ka kulla adawa da shi ba dan ya ya aikata makruhi ba za ka kulla adawa da shi ba dan ya ki aikata mubahi ba za ka kulla adawa da shi ba lokacin da za ka kulla adawa da shi lokaci ɗaya ne kan dan uwanka musulmi wannan lokacin kuwa shi ne a lokacin da ya bar wajibin da aka yi ijma'i a kai abu ne wajibi a musulunci kuma wajibcin nashi an yi ijma'i a kai babu sabani tsakanin malamai cewa wannan abu wajibi ne karara sai dan wanka musulmi ya bar wannan abu misali kamar sallah baya sallah sallah ijma'an ne duk bangarori daban-daban na musulunci sun yi ijma'i cewa sallah wajiba ce haka nan ko in ya aikata abin da ijma'an haramun ne wannan abu wannan abu ijma'an haramun ne a wannan lokaci a wannan lokaci to za ka kulla adawa da shi za ka kaurace masa a nan ma yake kaurace masa da za ka yi din nan yake za ka kaurace masa ne saboda fasikancinsa saboda ya bar wajibi saboda ya aikata haramun don wannan za ka kaurace masa kana kaunarsa a zuciyarka saboda darajar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan a zahiri za ka nuna masa cewa ba ka kaunarsa saboda sabonsa da yake barin wajibi da aikata haramu to kaga kenan a yanzu idan muka duba abubuwa ne abubuwan da yake musahabi ne ko gayarsa abin sunna ne za mu kulla adawa da yan uwanmu musulmai akan wannan abu alhali rashin aikata wannan abu ba zai sa musulmi cikin wuta ba ko kuma aikata wannan abu ba zai sa shi rashin aikata wannan abu ba zai sa musulmi cikin wuta ba ko rashin aikata shi ba zai sa shi ba zai hana ya shiga aljanna ba to kaga a wannan lokaci sai kaga muna adawa muna kin juna da wasu abubuwa waɗanda asali ma ba wajibabbu ba ne ko wajibabbu ne ba a yi ijimai akan wajibcinsu ba ko haramun ne ba a yi ijimai akan haramcinsa ba sai mu kulla adawa da gaba tsakaninmu mu musulmai wannan yana da misalai da dama wannan misalai a yawan gaske za mu iya buga wasu ne kaɗan daga ciki daga cikin waɗannan misalai kuwa idan muka duba abubuwan da ake fitar da musulmi a musulunci a wannan zamani za mu ga wasu abubuwa ne waɗanda suke da saukin gaske ko kuma abubuwan da ake kulla gaba tsakanin musulmai za a ga wasu abubuwa ne waɗanda suke da saukin gaske tunda har an kai matsayin da abin da ba a yi ijima'i a kansa ba wannan ijima'in ma ba a kan wajabci ko kuma a kan haramci gama ko a kan mustahabi ko sunna ko makruhi da makamancin wannan za ka ga wani baya dan uwansa sallama ko baya bin dan uwansa sallah da makamancin wannan to kaga kenan za mu ga cewa muna da muna cikin hatsari hatsarin gaske muna cikin hatsarin gaske misali kamar abubuwan da ya shafi auradi da muke yin sa zikiri juma'a zuwal wazifa a lazimi da makamancin wannan littattafan malaman da suka rubuta waɗannan abubuwa gabaki ɗaya sun ce abubuwa ne a lasare filistibab abu ne wanda mustahabi ne mai yinsa ya fi wanda baya yinsa mai yinsa yawan ladansa fadalansa darajansa darajansa abun Allah subhanahu wa ta'ala matsayinsa a wajen Allah subhanahu ta'ala ya fi wanda baya yin sa amma wannan baya nuna wanda baya yin sa din baya cikin musulunci hakan baya nuna wanda baya yin waɗannan abubuwa shi ba musulmi bane a kulla gaba da shi a kulla adawa da shi a mayar da wannan adawa din tamkar adawa ne tsakanin wanda bai yarda da tsakanin wanda bai yarda da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba da kuma wanda ya yarda da wannan kalima din. Wanda kuma idan muka duba a ɗaya ɓangaren guda kuma za ka ga wasu abubuwa ne waɗanda ba su kai ya kawo ba. Dan an taɓa kafirta wanda an taɓa kafirta wanda baya sallama biyu. Idan mutum ya yi sallah bai yi sallama biyu bai yi sallama da ya kafiri ne. A ina ka ga wannan. an kafirta wanda baya kabaro ma idan mutum baya kabaro kafiri ne a bangaren guda kuma an kafirta kuma mai yin kabaro wanda idan muka duba fagen ilimi shi sallama ɗaya da sallama biyun nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya taba yin sallah yayi sallama daya ya taba yin sallah yayi sallama biyu wannan ya nuna mana kenan idan mutum yayi sallama da ya sallarsa ta karbu in yayi sallama biyu sallarsa ta karbu sai kuma ne abin ma bai kai abin a zo a yi rigima ba ma balle har abin ya kai ga kafirta musulmi haka ma batun kabaru din nan ya zo hadisai masu yawa manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sallah bai yi kabaru ba ya zo hadisai yayi sallah yayi kabaru me za mu fahimta a wannan shine duka biyun ja'izi ne in kana so kai sallah kai kabaru in kana so kar kai kabaru tunda kowanne ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da shin waɗannan abubuwa sun kai ga har musulmi ya fitar da ɗan uwansa musulmi a cikin musulunci musamman idan muka duba ka'idan da ke Usman dan Fojo ya bayyana mana ba a jayayya kulla gaba da musulmi sai idan wannan musulmin ya aikata wajibi wajibin ma sai an yi ijma'i a kansa sai wannan musulmin ya bar wajibi wajibin ma da aka yi ijma'i a kansa ko ya aikata haramun wanda aka yi ijma'i a kai kenan wajibin ma da haram in dai ba yi ijima'i cewa ya wajabta ko ya haramta ba to bai kai a kace na ce ba ma tsakanin musulmi da musulmi balle har a fitar da shi a cikin musulunci din gurin kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar mana wasiki da yawa wanda yake nuna mana wannan abu yana damunsa a hadisansa alaka ɗan uwantaka tsakanin musulmai ba abu ne mai sauki yake kau da wannan abu ba daga cikin waɗannan hadisai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa a hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito a cikin sahihu Muslim manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه yace musulmi da mumini da mumini ko musulmi da musulmi kaman kaman kaman tubalai ne na gini ya shuddu ba'dahu ba'da kowanne daga cikin birkin da aka hada aka yi gini kowanne yana karfafa dan uwansa a lokacin da ka cire blok daya a gini sai ya yi sanadiyar fatsuwan katanga ɗin gaba gida idan ka duba yadda ake lafta bulo a kan bulo bayan an sa siminti ko birki a kan birki bayan an sa laka yadda bulo da bulo suke haɗuwa birki da birki suke haɗuwa to haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya kamanta ɗan uwantaka da ke tsakanin musulmai yadda haka abin yake yake haɗe ba za su taɓa rabuwa ba to haka yan uwantaka na musulunci yake kuma wanda ba za ta rabuwa ba wanda idan wani birki ko wani blok ya fadi to katangan daga baki ɗaya zai fadi shine manzo sallallahu alaihi sallama wanda ya rawaito yake cewa wa shabbaka baina asabi sai ya hada tsakanin yatsunsa haka yace haka mu musulmai suke a tsakanin su ba sa rabuwa a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa masalul masalul masalul mu'minina fi tawajihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid إذا إذا سكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والهمة بخاري ده مسلم من ستة رويته مثال المسلمين مؤمنين في تواجههم وجن كولر جونانسو وتعاطفهم da tausasa wa junansu wa tarahumihim da yi wa junansu rahama yace misalin jiki ɗaya ne gangan jiki guda ɗaya ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace gangan jiki guda ɗaya idan wani gaba daga cikin gangan jiki ya kama da ciwo sauran gabbai ga baki ɗaya za su ansa misali idan idanka yana ciwo dukkan jikinka ne yake jin ciwo sai ka kwanta a gida kace baka da lafiya ba za ka fita aiki ba ba wai idon naka bane zai kwanta a gida sauran jikinka su fita aiki ko sauran jikinka su je harkokin su kai din ne ga baki ɗayan ka zaka zauna a gida kace baka da lafiya ba za ka iya fita ba alhali idon ka ne kadai wanda bai da lafiya haka in kunnen ka yake ciwo haka idan hannun hannun ka yake ciwo haka idan kafafuwan ka yake ciwo gaba ɗaya jikinka ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama idan yayi mana tajidi tajidi ne wanda zai kusantar mana da fahimta yace tada ilayhi sa'iru jasad dukkan jiki za su ansa da ciwo tamkar dukkan jikin ne suke yin ciwo alhali wani gaba ne daga cikin gabai suke yin ciwo sauran jiki gaba kida sai su ansa da rashin bacci sai su ansa da kuma zazzabi misali kana zazzabi kana zazzabi duka jikinka ne yake zazzabi ba wani bangare bane kadai idan idonka yana ciwo ba za ka yi bacci bane ga baki ɗayanka ba wai wani bangare bane kawai ba idan ka ɗin kadai bane to haka fa mumunai a tsakanin su suke haka wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallama yake a tsakanin mumunai a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abu Huraira yake cewa yake cewa la ta hasadu wala tanajasu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana manzo sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yi hasada da junan ku mu mai wannan shine yan uwantaka idan wani dan uwanka musulmi ya samu abu tamkar kai ka samu saboda manzo ya haɗa ka da shi ya ce kai da jijin jiki guda ne kai da shi jiki guda ne in ya samu abu ba har ne bane ya samu wannan abu musulmi ne ya samu saboda haka musulunci ne ya tsaro kai ne ka samu wannan abu din yace la ta hafadu kada ku yi hasada wala ta najasu kada ku cuci junanku ku yaudari junanku junanku saboda najis shine yaudaran yaudaran dan kasuwa shine najis kai mutum ne ba shi da niyan siyan abu ya zo ya kara wa ajin kuɗi saboda ya cuci wanda zai fi wannan abu dan manzo sallallahu alaihi wasallama yace wala wala tabaghadu kada ku ki junan ku musulmai ku kaunaci junar ku kada ku ki junan ku wala tadabaru kada ku dinga kauce wa junan ku kowa ya mayar wa dan uwansa baya wala taqatu kada ku yanke hulda a tsakanin ku a wata riwaya yake cewa wala yabi ba'dukum ala ala bai'i akhihi kada wanin ku ya taya abin da dan uwansa ya taya wannan duk kokari ne na dauke duk wasu abubuwa waɗanda za su hada tsakanin musulmi da musulmi yake cewa sallallahu alaihi wasallama almuslimu akhul muslim la yahqiruhu wa la yaqtuluhu wa la yuzlimuhu wa la yuslimuhu yace musulmi dan uwa musulmi ne bai cancanta musulmi ya raina dan uwansa musulmi ba bai cancanta musulmi ya ki taimakon dan uwansa musulmi ba kuma yana da halin taimakon sa din yace bai cancanta musulmi ya zalunci dan uwansa musulmi ba bai cancanta musulmi ya mika dan uwansa musulmi hannun abokan gaban su arne ba wa kunu ibadallahi a ikwana yace ya ibadallahi kunu ikwana ya ku bayin Allah ku kasance yan uwa a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa bi hasiti imri'in min sharri an yahqira akahu muslim yake cewa yace mutum sharri ya ike shi in har zai raina dan uwansa musulmi ma'ana ko da ba shi da wani aiki in dai yana raina dan uwansa musulmi wannan raina dan uwansa musulmi din ya ishe shi aiki ya aibanta shi a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi yace mu musulmi ma ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ma'ana duk abin da kake so kai ka samu ya kasance dan uwanka musulmi shi ma kana so ya samu wannan abu to amma idan muka duba waɗannan wasiyoyi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana za mu ga cewa mu musulmai mun bar wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya jefa mu cikin irin halin da muke ciki a yanzu maimakon manzo ya ce la ta hasadu hasadan shi ne a tsakanin da shi muke ci da shi muke ci sha wanda kuma hasada a hali ne na yahudawa yahudawa kuma Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana halin su yake cewa man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanazira wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil su ne wadanda Allah ya tsine musu su ne waɗanda Allah ya musu fushi su ne waɗanda a cikinsu ya mayar da wasu su tururuka ya mayar da wasu wasunsu wasunsu alade wasunsu kuma Allah subhanahu ta'ala ya mayar da su wasu halittu madaba kuma a cikinsu ne aka samu waɗanda suke bauta wa wani Allah ba abin bauta ba Allah ya ce ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil yahudawa sun fi kowa sharri sun fi kowa muni a cikin halitta to kenan so muke mu kasance yahudawa kenan wanda hasada tabi'a su ce halin su ne Allah ya bayyana mana a cikin Qur'ani wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada Allah subhanahu ta'ala ya hana mu abu manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana mu domin mu kulla yan kwanta tsakanin mu amma wannan bai mana amfanin komai ba mu ne cin nama a tsakaninmu mu ci naman junanmu in muka zauna a daba daba ba mu da aiki sai kushe kushe sai zage zage wanda hakan sanin kowa ne raba tsakanin mutane ne cinna fitintunu ne da adawa tsakanin mutane da wannan aiki da muke fa mun kasance kishiyoyin Allah ne Allah yana kira zuwa ga hada kan musulmai mu kuma muna kira zuwa ga rarraba kawukan musulmai a cikin sifofi guda tara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta Walid bin Mughira wanda kafiri ne daga cikin manya-manyan kafirai sai da ya shigar da annanimanci a ciki wanda kuma a yanzu mu musulmai mu ne muke da wannan dabi'a ba shi wannan kafirin shi kadai ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala tuti kullu hallatin mahin حماد مشاء بنميم مناع بالخير معتد أثيم أتل بعد ذلك ذليل أن كان ذا مال وبنين wasifofin nan guda tara lokacin da walid bin mughira wannan aya ta sauka wani ya zo ya ce masa wasafaka wasafaka muhammadun bi tis'i sifat muhammad ya siffanta ka da sifofi guda tara sai ya ce ka kirga min su na san tun da yake tun yana yaro yana gaban mu ba mu taba tuhumansa da ƙarya ba sai mutumin ya ce ce masa ya ce fala tuti kulla hallafin ya ce kai ne yawan da shirin sai ne ya ce gaskiya ne ya ce gaskiya ne mahi ya ce kai mai rauni ne ya ce gaskiya ne wannan sifan nawa ne hammajin ya ce kai mai yin hamdu ne ya ce eh haka ne mashaɗin binamin ya ce kai ne yaɗa annamimanci ne tsakanin mutane kana rarraba tsakanin mutane ya ce eh haka ne manna'in bil khairi kai kana mai yawan hana aikata ayyukan alkhairi ya ce eh haka ne mu'tadil kai ka wuce gona da iri wajen sako da barna ya ce eh haka ne asiri ya ce kai mai yawan zunubi ne ya ce eh haka ne ya ce utullin kai mai katon ciki ne ya ce wannan abu ne da idanunka yake gane maka ba da zalika zani ya ce to wannan shi ne abin da ban sani ba shi ya ce wasafani muhammadun bi kisi sifat wa sadaqa fi samanin wa la azunnuhu yakdibu fi wahida haka walid bin mughira ya fara yace ya siffanta ni da siffofi guda tara takwas din duk gaskiya ne yace bana kuma tsammanin zai yi ƙarya a ɗayan sai zare takwabin sa yace gaban mahaifiyarsa ya tsaya yace gashi gashi gashi ki faɗi gaskiya ko bulle ni ko sai ta ce eh kai kai wannan nan yace ba mahaifinka ba al-mughira wannan yake ba mahaifinka ba to a lokacin mu yanzu so muke mu zamanto wa al-walid ibn mughira ko so muke mu zamanto yahudawa Allah ya ce hasada tabi'a su ce mu kuma mu musulmai mu ka dauki hasada a yanzu muke a tsakanin mu daga cikin sifofin al-walid ibn mughira bai sha'in bi nabi kuma harkar mu ce a yanzu mu shiga tsakanin da da uba mace da miji aboki da aboki mai gida da yaron ɗakinsa duk wasiyoyin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana ya zama to aikin banza ba mu amfani da kowanne ɗaya daga ciki ba Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana a cikin Qur'ani irin ƴan uwantaka da irin ƴan uwantaka da almuhajirun da ansarawa suke wanda Allah subhanahu ta'ala har zuwa yanzu yana yaba wa ansarawa akan abin da suke aikatawa a cikin Qur'anin ayar tana nan ana karantawa wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna a saboda kullum lokaci ba mu tsaya da tsara